alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wannan shine darasi na hudu na karshe a cikin wannan littafi na matnul akhdari malam yace wa man ghalita fil qira'ati duk wanda ya kuskure a wajen karatu bi kalimatin da wata kalima min ghairil qur'ani wadda ba daga cikin alqur'ani take ba sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama wa in kanat min alqur'ani fala sujuda alayhi in kuma kalimar tana daga cikin qira'a ma'ana tana cikin qur'ani to babu sujada akan sa ba san ko ana gane da kyau ba kana cikin karatun wata sura sai ka sako wata kalima wadda ba ta a cikin karatu to in asali babu ita a cikin qur'ani to za ka yi sujudu ba'di domin kaman ka ƙara wani abu ne a cikin sallah illa an yataghayyara al-lafz sai idan ya kasance lafazi ya canza aw yafsudu al-ma'na ko kuma yana canza ma'ana fa yasjuda ba'da salami sai sujada bayan sallama ba san ko ana gane da kyau ba abinda ake nihi shine ai aka ce in ka ƙara wata kalima a cikin sallah wadda kalimar akwai ta a cikin alqur'ani babu komi akan ko yace sai in dai kalimar da ka kawo akwai cikin qur'anin amma inda ka kawo ta tana lalata ma'ana to a wannan lokacin yake zaka yi mi sujud ba'di wa man na'ata fi salati fala sujuda alayhi duk wanda ya gengedi a cikin sallah babu sujada akan sa wa in saqula nawmuhu idan kwanan sa yayin nauyi a'ada salata wal wudu'a ma'an zai maimaita sallah da arwalla gaba daya wa aninul maridi mughtafarun nishi na marar lahiya an yahe shi idan cikin sallah yayi wa tanahnuhu lid darurati mughtafarun at-tanahnu shine gyaran murya limamai na yin wannan ko yawwa babu lahi a cikin sallah idan da larura walil ifhami munkarun amma ai ta gyaran murya dan a dan a gyara ma limami misali ya ja sallah kuna ta gyaran murya dan ku nuna mishi an gaji to wannan an kyamaci wannan wala tabtulu salatu bihi sai dai baya lalata sallah faman nadahu ahadun faqala lahu subhanallah duk wanda wani ya kira sa sai yace subhanallah a cikin sallah kuriha an kyamaci wannan wasu har salatu amma sallar ta tayi amma in yace iye to sallah ta lalace wa man waqafa fil qira'ati duk wanda ya tsaya a cikin karatu walam yuftah alai walam yaftah alaihi ahad ma'ana yana cikin karatu na sallah ya dallahe walam yaftah alaihi ahad babu wanda ya gyara masa taraka tilkal aya zai bar wannan ayar wa qara'a ma ba'daha sai ya bar abun da ke ya karanta abun da ke gabanta ana gane da kyau ko kenan in waga ta kiya sai a koma ga wata abun hosu sauki wa aya ta baya ta kiya je ta gaba ka tsallake ina ina tsammani ya kawo wannan yana yi shi ma domin duk dai alqur'ani ne wa qara'a ma ba'daha kenan ya karanta wadda ke gabanta fa in ta'azzarat alaihi raka ana gan da ke ku idan ta gaban ma ita ma ta kiya har da ba ta da amana yi yi wani mahaddacin qur'ani ya jawo ya jawo ta kiya ina sallama ce ka har da ba ta da amana wallahi shine kenan yace idan ta kiya ta gaban ma ta ki zuwa ta kulle mishi kullun goro to yi rubu'i kawai ai ba dole ba sai ya kawo ta wala yanzuru musha wala yanzuru mushafan bayna yadayhi kuma ba zai dibi alqur'ani da yake gaban sa ba dan ya gyara inda ya manta illa an yakuna fil fatiha sai in a cikin fatiha ne fala budda min kamaliha bi mushafin to ita dole ne a ida ta koda da alqur'ani aw bi ghairihi ko da wani abu da ba qur'ani ba dai ana gane da kyau ko wannan shine kenan fa in taraka minha ayatan amma ana nuhin nan a cikin farilla amma a nafila ya halatta kalli qur'ani kai karatu fa in taraka minha ayatan ayatun sajada qabla salam idan ya bar wata aya a cikin fatiha zai sujada kamin sallama wa in kana aksara idan kuma ya bar hiye da aya guda basalat salatu sallallahu alaihi kuna ganewa kenan shi in kan rage aya guda cikin fatiha za ka yi sujudu qabli amma in ka bar hiye da aya guda to sallar ta lalace domin fatiha in babu ta babu sallah wa man fataha ala ghairi imamihi batal salatu kaji dan karambani karambana duk wanda ya gyara ma ba wanda ke limamin sa ba to sallar shi ta lalace misali wancan yana can yana sallar shi kuma wancan yana ta yana sallar shi ana gane da kyau ko kana cikin sallah sai ka yi wancan ya kuskure sai ka ce a'a ba haka sai ka gyara mishi ana gane da kyau ko to wannan gyaran da kai kai sallar ka tami ta lalace wala yaftahu ala imamihi kuma mutum ba zai gyara ma limamin sa ba wallahi wannan magana tana da muhimmanci sosai ba za ka gyara ma limamin ka ba illa an yantazira al-fataha sai in ya jira a gyara mishi aw yufsida al-ma'na ko kuma yayi kuskure wanda ya canza ma'ana
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم خ... آه!
ba za mu ce mishi ba a'a ku dai ce mishi sharrul bariya yace khairul bariya sai ku ce mishi ne a'a sharrul bariya ya zaka kai yan wuta yan wuta aljanna ala ga da ke ku a antum a'lamu amillah yau kaga ya canza ma'ana ko kuma wajen ko kuma wajen khairul bariya yace mi kaga wannan ya mahi bala'i yan yan aljanna ka kai su wuta to wannan shine kenan shi nan za a canza za a gyara ana gane da kyau ko wannan ko shi an limamin maka sai an gyara mishi to amma in kuskuren da ya bai canza ma'ana to a wannan lokacin ka kyale shi in an kare sallah sai ka ce mishi wani ka yi kuskure wajen kaza ko kuma yana maimaita aya ma'ana aya ta tsallahi sai yana maimaita to a bar shi hayyali sai an ga maimaitawan ta yi yawa sai a tada shi ko kuma ya tsaya kik to tsaya wannan da ya ce ami sai a tada shi amma bai dace ba yake da suna limami a gyara mishi yana cikin mi maimaita aya yana ƙoƙarin tunota ko kuma ya yi kuskure a kuskuren da bai mi ba bai canza ma'ana ba masu canza wasali to canza wasali shi ma ai kuma kusan kala biyu ne ko akwai canza wasalin da yake canza ma'ana akwai wanda baya canza ma'ana ana gane da ke ko yanzu misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u in ta ce innama ya shallahu min ibadihil ulama'a canza wasali ya canza ma'ana a ya canza ma'ana ma'ana ma mai hadari maimakon wanda suka yi tsoron Allah su ne malamai ya ce wanda Allah ya yi tsoro su ne malamai to kaga canza wasali ya ne yawwa amma akwai canza wasalin da bai canza ma'ana ana ganin da ke ko misali ula'ika hum khairul bariya ya za a cewa a asalin aya yake ula'ika hum khairul bariyati to sai ce bariyatu ko bariyata in ga ba mi ba bai canza ma'ana ba kyalin shi tahiya wallahu ta'ala a'lam canza harafi shi ma akwai wanda yake canza ma'ana akwai wanda mai canza ma'ana ana gane da ke ko yadullahi fawqa aydihim yadullahi ala aydihim ma'ana ta canza ta canza bai canza ba kyalin shi ya wuce washi na'am malam yace wa man jala fikruhu qalilan fi umur idan kana son tausi a wannan mas'alar ta canza ma liman ka karanta littafi na sahih fiqh sunna na Abu Malik ya ya faɗi sosai hada adilla da ya kawo na cewa ba kuri shi ake canza ma ake gyara ma liman ba wa man jala fikruhu qalilan fi umuri dunya duk wanda jala fikruhu ai dara fikruhu tunaninsa ya ja kadan a cikin al'amarin duniya nakasa sawabu ladarsa ta rage walam tabtu salatu sai dai sallar sa bata lalace ba wa man dafa almashi baina yadayhi duk wanda ya tunkuɗe wanda ke tahiya a gaban shi aw sajada ala shiqqi jabhatihi ko yayi sujada a bangare na goshinsa aw sajada ala menene tayyatin ko kuma yin sujada akan nadi aw tayyataini ko kuma nadi guda biyu min imamatihi daga rawaninsa fala shay alaihi babu laihi akan sa an san rawani ko ai akwai rawani mai nadi guda akwai mai nadi biyu amma hiye da haka ma ana samu wala shay'a fi ghalabati al-qai'i wal qalati fi salati babu komai babu laihi idan alqai'u amai yarin jayi mutum wal qalas ko kuma tuke an san tuke ko gyatsan nan da mutum zai hau wani abu ruwa ya biyo babu laihi a cikin sallah a mi kuke ce mishi jamba to kaji yawa tumbudi ya na san tumbudi na san tuke amma jamba wannan yau dai na ji shi yayi kama da jambo jambo shi kuma ai kurji ne ko yawa wa sahawul ma'mumin yan da magaran ne ka san yan da magaran su kalmomin nasu wa sahawul ma'mumi yahmiluhu al-imamu sahau kuskure na mamu liman yana ɗauke sa illa an ya kuna min naqasil farila sai idan dalilin sa an rage farilla ne ana gane da kyau ko kenan wannan liman ba zai ɗauke maka shi misali ka rage sujada ko ka rage ruku'i liman ba zai ɗauke maka wannan dole sai ka biya shi amma misali baka samu kai tahiya ba ko abin da ya kamata haka liman zai ɗauke ma wa idza sahal ma'mumi auna asa idan mamu wanda yake sallah bayan liman yayi mantuwa yayi kuskure auna asa ko kuma yayi gengedi au zuhima anir ruku'i ko kuma dandazo na ruku'i ma'ana bai samu yin ruku'i ba aka yi sauri aka riga shi ko kuma ya an yi ruku'i amma shi bai samu inda zai mi ba inda zai ruku'i ba daga azham ne ana gan da kyau ko fa huwa fi ghairi al-ula alhali ba a raka'a ta farko bace fa in sami'a fi idraki al-imami qabla raf'ihi min as-sajdati ath-thaniya raka'a wa lahiqahu idan yana iya ya riski liman kamin ya dago daga sujada ta biyu sai zai yi gaugawa yayi ruku'i ya kimmata wa illam yatma idan kuma baya iya yi wannan ruku'in kamil liman ya dago daga sujada ta biyu tarakan ruku'a sai bar wannan sujuda wannan ruku'in wa wa taba'a imamahu sai ya bi limamin sa wa qada rak'atan fi mawdi'iha sai ya biya wata raka'a maimakon ta a wurin ta ba'da salami imamihi bayan limamin sa ya ya kun san ana samun wannan ko misali an zo jin ruku'i matso matso yayi yawa kai baka samu mi ba wurin ruku'i ko kuma an yi sauri kamin ka je ka yi ruku'i ha an dago ana gane da kyau ko to sai ka riske su in dai har ba su dago daga mi ba sujada ta biyu in kuma baka samu ruku'in bane in sun dago kai kuma sai ka je kai me kai ruku'in daga baya sai ka kakacin musu wa in saha an sujudi aw zuhima idan mutun ya manta sujada ko dandazo ya hana ta yayi sujada aw na'asa ko gyangyaɗi ya kama sa ko da ya gyangyaɗo an gyangyaɗe an bar shi hatta kama imamu har sai da liman ya tashi ila raka'atin ukhra zuwa ga wata raka'a daban sajada zai yi sauri ya sujada in sami a fi idrakil imami in ya tsaran isko liman qabla akadin ruku'i kamin ya kulla wani ruku'i wa illa tarakahu idan kuma ba haka ba zai bari wa tabi al'imama ya bi liman wa kada raka'atan ukra aidan sai biya wata raka'a daban wa haifu kadar raka'a fala su jula alai in dai har ya biya ruku'i to babu su jala a kansa illa an ya kuna shakkan fin ruku'i a sujud sai in ya kasance yana shakka game da ruku'in ko kuma sujadan ya biya ko bai biya ba wannan shine kenan malam yace wal masbuku in adraka ma al imami aqalla min raka'atin masbuki a mun tsallake ko na wa man ja'atuhu aqrabun kaje matsala eh bala'i kenan wanda kunama ta zo masa aw hayyatun ko macijiya fa qatalaha sai ya kashe ta fala shay alayhi to babu komai a kansa illa an yatula fi'luhu sai in dai wajen kisan an ja tsawon lokaci aw yastadbira al-ka'aba ko ya ba ka'aba baya fa innahu yaqta'u to wannan sallah ta kadi ana gan da kyau ko misali kana kusa takalmi na kusa sai kame ka dauko ka bige ta in maciji ne ai shi kuma sakal mai bayyi ko yawa wannan ita kanka shi ya alkhairi ala gan da kyau ko gari shi maciji sai ka nemo kokara to in kokara a gaban ka take an san kokara kun san hausa ta mu adara sun lalata mu kokara kun san kokara ba kowace irin sanda ake cima kokara ba misali bota ta kwasa ko bota ta sungumi kun san sungumi kai in sungume ku dai da yawa to duka ana ce mishi kokara rana dai kaman ai babban sanda haka ga ana ce mata kokara to sai ka jawo wata kokara a gaba take ka kwashe shi to sai ka ci gaba da sallaka tunda baka bi ba baka juya ba alƙibla ba amma in sai da ka juya ba to wannan kuma istadbarta eh haka kamar yana da wani kai haka ga ko eh shine ai shi ta shine nace maka babba babban ice ne haka yana da kai shine na'am ana iya gora ko kota amma dai mafi yawanci shi ko kara wani ice ne mai tsawo da yana da yana da kai da sama na eh haka yace wa man shakka hal huwa fil witr aw fi saniyati shaf'i ja'alaha saniyata shaf'i duk wanda ya shakka duk wanda ya shakka yana cikin wutiri a cikin ta biyu yake ana gane da kyau ko aw fi shaf'i wa man shakka hal huwa fil witri aw fi thaniyati shafi duk wanda ya shakka a cikin witri yake ko kuma a cikin raka'a ta biyu ta shafi'i ja'alaha thaniyata shafi'i zai sanya ta a matsayin ta biyu ta shafi'i wa sajada ba'da salami sai ya sujada bayan sallama summa autara sannan sai tashi yayi witri wa man takallama bayna shafi'i wal witri duk wanda ya magana a tsakanin shafi'i da witri sahiyan a cikin mantuwa falashe a alaihi kai ko da gangan ma falashe a alaihi wa in kana aminan kuriha idan da gangan yayi kuriha an karhanta haka wala shi alaihi amma babu komai a kansa babu wani makruhi tsakani da Allah wal masbuqu in adraka ma al imami aqalla min rak'atin wanda aka riga shine masbuqi abinda ake nufi da masbuqi shine wanda yazo isko an tsere masa da raka'a ko abin da ya kama da haka shine ake cewa masbuki in adraka ma al-imami aqalla min raka'atin idan ya risko tare da liman kasa ga raka'a fala yasjud ma'ahu to ba zai yi sujada ta mantuwa tare da shi ba la qabliyan wala ba'diyan qabli ko ba'di ana gane da kyau ko fa in sajada ma'ahu idan ya sujada tare da shi batalat salatu sallashi ta lalace nan ma akwai ta cewa domin malamai suna ganin idan sujudu ne kabli ya kama liman ana gane da kyau ko in ya zo zai wannan sujudu kablikin ka bi shi kai domin manzo Allah ya ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bi da'i koyi da shi to wasu malamai suna ganin a'a tunda dai kai baka isko wannan sahun da aka yi ba za ka mi ba ba za ka bi shi ba sai ka zamna sai ya kare sujudu na kablikin nashi ya sallame sannan ka mi ka tashi sai ka cika sallarka wa in adraka raka'atan kamilatan idan mutum ya isko raka'a cikakka aw aktara ko fiye da haka sajada ma'ahu zai sujada tare da shi alqabliyu sujuda na qabli wa akhara alba'di amma zai jira ba'di hatta yutimma salatahu har sai ya cika sallar shi fa yasjuda ba'da salami sai ya sujada bayan sallamarsa nan ma wasu mutane suna kuskure sujudu na qabli ya taba kama ni ana gane da kyau ko ina sallamewa sai na gosu mutane tsaye suna cika sallah ma'ana lokacin da muka zo za mu yi sujud qabli ya suka yi ba su bin bami suka yi tashi suka yi suka yi to kaga wannan kuskure ne kenan su sujud qabli baka baka tashi sai an yi shi an sallame sannan ka tashi fa in sajada ma al imami amidan idan ya sujada tare da liman da gangan batalat salatuhu sallarsa ta lalace wa in kana tahiyan idan ya kasance a cikin mantuwa ne sajada ba'da salam zai sujada bayan sallama abin da yake ne in sujudu ba'adi ne kai tare da liman sallaka ta lalace shine yake nuhi domin sujudu ba'adi da liman ya sallame kai me zaka yi tashi zaka yi wa idza sahal masbuq ba'da salam al-imam idan wanda aka riga yayi mantuwa ana gane da ke ko bayan liman ya sallame fa huwa kal musalli wahdahu to shi kamar hukuncin mai sallah shi kadai ne kenan liman ba zai doke mishi wannan mi ba sahawun wa in tarattaba ala al masbuqi ba'diyun idan ya hau akan wanda aka riga sallah ba'di min jihati imamihi a wajen limamin sa wa qabliyun min jihati nafsihi kuma qabli a wajen kansa ajza'ahu al qabli to qabli ya ishe sa ka wannan matsalolin sun yawa ka zo an yi matsala tare da kai da liman kuma ka zo wajen ranko kai kaɗai kuma ka yi ka yi matsala ana gani da kyau ko to dai kafa anil jami'i mujibul awwal guda ya wadatar idan kabili da ba'adin suka game in kai guda ya mi ya wadatar wa man najiyar ruku'a asali ka'ida ce suke cewa man karrara al-mahzura من جنس واحد كفى عن الجميع موجب الأول idan kai kuskure guda biyu to gyaran guda ya wadatar ma duka biyu amma laita ta ala itlafiya misali kai ne kace na rantse da Allah wallahi tallahi ba zan ƙara zuwa gidan wani rantsuwa nawa kai biyu in za ka kasara biyu za ka yi ko guda a guda za ka yi ala gane da kyau ko to shine ma'anar wannan ma'ana kurakuran na cikin sallah ga na liman kuma ga naka to guda in kai yami kafa anil jami'i mujibil awwal wa man nasiya sajdatan wahidatan wa tadhakkaraha ba'da al-qiyam ha wa man nasiya ruku'a ko wa tadhakkarahu duk wanda ya manta da ruku'i sai ya tuna ta a cikin sujada raja a ka'iman zai komo tsaye ana gan da kyau ko zai komo tsaye wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min alqira'ati kun mustahabbi ne ana so ya maimaita wani abu na karatu sun mayarji'u sai ya koma wa yasjuda ba'da salami sai sujudu ba'di wa man nasiya sajadatan wahidatan duk wanda ya manta sujada guda wa tadhakkaraha ba'da alqiyam sai ya tuna ta bayan tsayuwa raja jalisan to zai komo a zamne wa sajada sai yayi sujada illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyam sai idan ya kasance kamin tsayuwar dama ya zamna fala yu'idu al-julus to a wannan lokacin ba zai mai ta zaman ba wa man nasiya sajadatayn duk wanda ya manta sujada guda biyu kharra sajidan zai fadi yayi sujada wa lam yajlis ba zai zamna ba wa yasjudu fi jami'i dhalika ba'da salam gaba ɗayan wannan zai yi ba'di abinda ake nufi shine kai tsaye sai ka tuna shi baka yi ni ba sujada sai ka koma kai ni kai sujada sai ka kuma mi ka tashi ba sai ka zamna kai wani sabon mi ba zaman tahiya inda ma akwai zaman tahiya a wurin ana gane da kyau ko nan akwai wata matsala wadda ta faru da ni bari mu karanta wannan sai mu kawo wata wa in tazakkara as-sujud ba'da rafi'i ra'sihi min ar-raka idan mutun ya tuno da sujada bayan ya dago kansa daga ruku'i daga raka'a allati taliha wadda take bi mata tamada ala salatihi zai ci gaba da sallar sa walam yarji ba zai komo ba wa alga raka'at as-sahwi sai yi watsi da raka'a ta sahwu ma'ana wannan raka'ar wadda aka yi kuskure a cikin ta yi watsi da ita wa za da raka'atan fi mawdi'iha sai ya maita ya maida wata raka'a maimakon ta baniyin ta hanyar ginawa wa sajada qabla salam sai sujudu qabli wa in kanat min al-awwalina idan ya kasance sujudukin da yayi da yayi kuskure a ciki na raka'o'in farko ne wa tadhakkara ba'da aqdi as-salisa sai ya tuna bayan ya shiga a cikin raka'a ta uku wa ba'da salami to wannan wa in kanat min al-awwalina wa tazakkara kola ko ace tana daga cikin na farko ne ya tuna bayan ya kulla raka'a ta uku wa ba'da salami kuma zai yi ba'di wa in lam takun min al-awwalina koda bata kasance daga cikin rako'i na farko ba aw kanat minhuma ko kuma tana daga cikin su wa tazakkara qabla aqdi salisa sai ya tuna kamin ya kulla raka'a ta uku لأن الصورة والجلوس لم يفوتا domin sura da sujada ba su kubuce masa ba ana gane da kyau ko wa man sallama shakkan fi kamali salatihi duk wanda ya sallame a cikin shakka ta sallarsa ta cika ko bata cika ba batalat salatuhu sallar shi ta lalace wa man sallama shakkan fi kamali salatihi duk wanda ya sallame yana cikin shakka akan sallarsa ta cika ko bata cika ba batalat to ta lalace abin da yake nufi shine kana tsakiyar sallah kai shakka baka gyara wannan shakkar ba ka sallame sallar haka nan da shakkarka to sallar ta lalace na anan duka malam yana bayani ne akan sujada idan ka manta shine ka manta da sujada misali ta uku eh sujada ta biyu sai ka taso zaka je raka'a ta gaba sai ka tuna da wannan sujudar sai malai ce kami ka komo kai wannan sujudar sai kami sai ka miƙe amma idan har ka fara karatu ka shiga a cikin raka'ar ta ta gabakin to ba za ka mi ba ba za ka komo ba sai ka yi watsi da waccan mi da waccan raka'a ba san ko ana gane da kyau ba yanzu misali ni abin da ya faru da ni sallar asuba muka yi turan nan mutunan kai ja ne a cikin sallah dan gangadi ya ja ne a cikin sallah raka'a ta farko sujada guda kawai muka yi kuma ban samu wanda ya ce mini subhanallah ana gan da ke ko sai da muka sallame sallah sai wani ce ni ina ga raka'a nan ta farko kamar sujada guda akai sai ce ha ni ma haka nake gani ce to shikenan yanzu kenan a raka'a ta farko sujada nan muka yi guda to ya za mu gyara wannan sallah yau za mu tashi mu mi mu kawo raka'a guda sai mu mi mu sallame sai mu yi mi sai mu yi ba'adi to kun ga waccan raka'ar mun yi mi da ita mun yi wa'i da ita shine ma'anan alga raka'atat sahw kinan algaina raka'atat sahw mun yi wa'i da raka'ar da muka yi mi kuskure muka yi mantuwa a cikin ta ana gane da kyau ko shine baniyan nan kuma da yake ma'ana raka'ar da zamu kawo ta gaba kaman mun gini ne akan mi akan waccan ana gane da kyau ko to wannan shine kenan to idan ya kasance fa an sallame ne ka sallame sai aka ce maka me ai sujada guda akai to nan ya za a yi ha a raka'a ta biyu ce aka yi kuskure ana gane da kyau ko raka'a ta biyu sai aka yi sujada guda aka zauna aka yi zaman tahiya sai da aka sallame aka ce a raka guda aka yi sai yanzu ya za a yi za a sake sallan ko kuma a yi ne ikhtalafal ulama wa zai muna magana tsayayya malar salih malar isa eh za a sake raka'an gaba daya sai a yi ba'adi to akwai mai kishiyar haka na'am aha yau to wannan haka kamar da kai sabani haka a samu sabani amma wannan magana ta yi ne ita ta yi kwanta mini ana gane da kyau ko tunda a nan ai baka shiga cikin sabo wata ruku'i ba a can me yasa aka ce ba za ka komo ba dan kabi ka shiga wata yanzu kuma sallar karshe ce idan kawai me za ka yi ka yi sujadar ta kubuce ana gane da kyau ko sai ka abin ga wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta irin wannan ijtihadiyya ce was-sahwu fi salati al-qada'i ka sahwu fi salati al-ada'i malan yace sahwu mantuwa a cikin sallah ta al-qada ma'ana ta biya ta ramko ka sahwu fi salati al-ada'i kawan mantuwa ne a cikin sallah ta ada salatul qada ita ce sallar da ta kubuce maka zaka biya salatul ada ita ce sallar da kake a cikin lokacinta wasahu fil nafilati ka sahu fil farida mantuwa a cikin nafila ko mantuwa ne a cikin farilla illa fi shittati masa'i sai dai a masaloli guda shidda al-fatiha fatiha in ka manta fatiha a cikin sallah ta farilla raka'an nan ta lalace amma sallah ta nafila raka'a ta yi sallar ta yi was sura da sura in ka manta ta sujud ya kama ka amma a farilla a nafila babu komai a kanka wasirru haka misali sallah ta witiri an yi so a mi a bayyana ko sai kai a asirce babu komai a kanka wal jaharu haka sallah wanda ake ba a bayyana ka bayyana wa ziyadati raka'atin da ƙara raka'a a sallah ta farilla in ka ƙara raka'a miki a kanka ba a dike a kanka amma a sallah ta nafila in ka ƙara raka'a sai ka mi sai ka ƙara wata mis ana gan da ke ku sai ka ƙara wata shikenan ta ƙaru dama ƙari ce ita wa nityani ba'd al-arkani in tala haka kuma da manta wasu rukunai in in lokaci in lokaci ya yayi tsawo ma'ana kawan misalin sujada in ka manta ta lokaci ya yi tsawo sallata ne ta lalace gaba ɗaya ko abin da ya kama da haka amma a cikin sallata na fila dama ita daidai abin da kai daidai mai daidai kuɗinka daidai shagalinka to shi sa ita idan za a samu su kurakurai za su kasance jogtafar jinsun nawafili auta'u min jinsil fara'id malam yace wa man qata an nafilata amdan duk wanda ya kaci nafila ta gangan aw taraka minha raka'atan ko ya bar wata raka'a aw sajdatan ko sujada a'adaha abadan zai maimaita ta hal abada wa man tanahhada fi salatihi duk wanda ya me yake da suna yayi tanahnu shine hiddo sauti daga kirji shine ma'anar man tanahhada duk wanda ya hiddo sauti daga kirji a cikin sallar sa fala shi alai babu komai a kansa illa an yan illa an yantiqa bi hurufi sai in dai sautin ya bayyana haruffa kenan sai dauki hukuncin magana wa idza sahal imamu bi naqsin aw ziyadatin idan limami yayi kuskure ta hanyar mantuwa ta hanyar ƙari ko ragiya ko ƙari sabbaha bihi al-ma'mum ma musai su masa subhanallah idan kama imamu min raka'atai ne idan liman ya tashi da kawai guda biyu fasabbaha bihi fasubbiha bihi ko a fasabbih bihi to kai masa tasbihi fa in faraka al-arda fattabi'u idan ya rabu da ƙasa to ka bi shi raka'a ta biyu liman ya tashi ki subhanallah bai komo ba to kai ma ka bi shi kaka ce kai sai ka tsaya kai kai tahiyar ka sannan ka tashi ka bi shi wa in jalasa imamuka fil ula aw thaniya idan limaminka ya zamna a raka'a ta farko ko ta biyu fil ula aw thalitha a raka'a ta farko ko kuma raka'a ta ta uku thalitha ne wajen ku yawwa kenan kuskure ne gare ni kenan idan limaminka ya zamna a raka'a ta farko ko ta uku ai kaga dukkanin su bai kamata a mi ba a zamna faƙum to kai ka tashi wala tajlis ma'ahu kada ka zamna tare da shi wa in sajada wahidatan idan yayi sujada guda wa taraka thaniya ya bar ta biyu fasabbih bihi to kai masa tasbihi subhanallah wala taqum ma'ahu kada ka tashi tare da shi illa an takafa aka da ruku'i sai in ka ji tsoron ya shiga cikin wani ruku'i to fastabihu a wannan lokacin ka bi shi wala tajlis ma'ahu ba'da dalika bayan wannan kada ka zamna tare da shi la fi thaniya wa la fi rabi'a ba a raka'a ta biyu ba da raka'a ta hudu duk kada ka zamna tare da shi fa idza sallama idan ya sallame fa zid raka'atan ukhra ka ƙara raka'a daban badalan min ar-raka'ati allati alghaytaha maimakon raka'a wadda kai watsi da ita baniyan a wajen ƙari akwai sabani ne naji ana magana akwai sabanin rubutu? na wata sujudu kablar talami za ka yi sujada kamin sallama ana gani da kyau ko? nan malam yana bayani a bisa kan limami idan ya bar sujada kamata yi ka zamna ka ce mishi subhanallah in ka ce subhanallah ka ƙara yake komowa ka ga yana shirin wani ruku'i sabo to ka tashi ka bi shi ana ganin da kyau ko wannan shine kenan abin da maliki ke ana fa in kuntum jama'atan idan kun kasance jama'a fal afdalu an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum to abin da yake ku sa wani ya gabatar muku da sallah nan cikin bayani ne na ƙasa wanda yayi an samu sabani ne a raka'a ta biyu a raka'a ta farko ko ta uku liman ya zamna kuma me ya kamata yi ya tashi tsaye kunyi kunyi ya kiya ana gane da kyau ko to shine ma da yake sai ku tura wani ya ci gaba da muku sallah wanda take daidai ba san kuna gane da kyau ba kenan shi liman wancan ya rike ce la mahalla lahu min al-i'rab wallahi shi ne kenan yace wa idza zada al-imamu sajdatan salisa idan liman ya ƙara sujada ta uku fa tabbih bihi to ka masa subhanallah wala tasjud ma'ahu kada kai sujada tare da shi wa idza qama al-imamu ila khamisatin idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar tabi'ahu man tayakkanu mujibaha wanda shi ma ya ruɗe kamar shi to ya bi shi shi ne ma'anan man ta yakkanu mujibiha wanda shi ma yake yake tsammanin haka ne daidai ne ta biyar ta hudu ce maimakon ba ta biyar ba to zai bi shi au shakka fi ko kuma shi ma yayi shakka to ya bi shi wa jalasa man ta yakkana ziyadataha amma wanda ya tabbatar da raka'a ta biyar ce ake shi ya mi ya zamna ka san raka'a ta biyar ce liman zai tashi to kakka bi shi ka zamna amma kuma kaka sallame sai in ya komo ya sallame fa in jalasa al-awwal wa qama al-thani idan na farkon ya zamna ma'ana wanda ya tabbatar da cewa kuskure ne a wanda ya wanda bai da tabbacin daidai ne ko ba daidai bane ya tashi wa qama al-thani a ya zamna ana gane da kyau ko idan wanda yake baya da tabbacin tabiyar kince ya zamna bai bi limami ba auka masani ko kuma na biyun wanda shi yana da tabbacin tabiyar ce za a tashi ya tashi batalar salatu sallar ta lalace abin da ya mara in ka tabbatar da raka a tabiyar ce kakkami kakka tashi kai ka zamna amma in ba ka da tabbaci to ka miƙe ka bi shi kada ka ce a sunna na gawa da ya zamna bari ni ma in zamna wa idza sallama al-imamu qabla kamali salati sabbaha bihi man khalfahu idan liman yayi sallama kamin sallah ta cika wanda suke bayan shi mishi sallama eh shi mishi tasbihi subhanallah fa in saddaqahu kammala salatahu ko yawwa idan ya gaskata sa sai ya tashi ya cika sallarsa wa sajada ba'da salam sai sujudu ba'di wa in shakka fi khabarihi sa'ala adalaini idan ya shakka game da wanda ya bada labari wanda yake an yi kuskure sai ya tambayi adillai guda biyu wajaza lahum al-kalamu fi zalika a wannan lokacin magana ta halatta su yi wa in tayakkana al-kamala idan yana da tabbacin shi limamin sallar cike take amila ala yaqini sai aiki da yaqininsa wa taraka al-adalaini ya bar ra'ayin wa'annan adillan guda biyu illa an yakfura nasu khalfahu sai in mutane sun yawa a bayan suna cewa an yi kuskure bata jika ba fa yatruku yaqinahu sai ya bar yaqinin sa wa yarja ilaihim sai koma akan su yannan abin da malai yake nihi shine idan sallah ta rikice ya halatta ai magana ana gan ana ta subhanallah kai baka sanya ne ake ciki ba kai tambaya wai lahiya kuke ta mini subhanallah babu laifi in shi malam fi magana a wannan lokacin ad-daruratu bihul mazuratu ko babu laifi ayi magana a wannan lokacin wannan shine kenan a nan yazo karshe ko nan me yazo karshe nasr yazo karshe kenan in Allah ya kai mu gobe me za a yi nazum za a yi nazumi shine waki in Allah ya so zan saurara duk inda ya kamata mu yi bayani mai kyau ba sai ya kasance a cikin nazumkin sai a yi bayani a kansa kenan karatun gobe za a yi shi da nishadi ana gane da kyau ko sai ka sai ka rika kada kai baka ma san kana kada kai ba wallahi shine kenan a na bismillah jazakumullahu khairan ita ma wanda mu bar ta wajen waki ya ake gane an yi ƙari a cikin sallah ya ake gane mi an yi rage dan nan ana samun tirka tirka sosai a masallaci daga sun ce a kari ya kun ce a rage ne aka yi na eh mhm eh eh eh mhm na aka tashi aka watsi to yanzu kun ga wani tambaya wai an samu matsala ne cikin sallah an yi raka a biyar ko maimakon hudu da tahiya uku so kaji tahiya uku da raka a biyar aka yi a cikin sallah kun babu wanda yake mishi babu wanda yake subhanallah kuma duk suna shakku suka tsaye kaga wannan kuskure ne bai kamata su tsaye busi magana ba to kaga irin wannan miki akan su a miki akan su ba a diki akan su ko ba a diki akan su in suna nan amma wanda lokaci ya dau aka jima sosai an yi kwana uku ka gani to irin wannan sallah ya kamata su sake sai sun sake sallah na wannan rikicin na sallah ya yi yawa sosai tahiya uku raka a biyar wannan ya taɓa faruwa da ni ni kuma sallar azahar ce muka yi rannan lokacin ina cikin gwabranci ne sai mutum na cikin gwabranci sai a hankali ala gani da kyau ko yawwa na kwana da rana ban ci tuwon rana ba ala ga sallar la'asar na taso na fara muka yi sallah muka yi raka uku muka yi sallah muka sallame sai bayan mun sallame sai wani daga bayan sahu shi bayan ya tashi ma ya cika sallasa ne don hamma wasu sun huda sai ce malam ni sallan nan ina ganin kamar an rage ta don makwabcin masallaci ne ana gane da kyau yana da shago makwabcin masallaci ya ce ana tada sallah na fara arwalla kuma ina da tabbacin an yi raka a guda babu ne yanzu da na zo kuma raka a biyu na isko kenan ya nuna raka a uku kai ba hudu ba sai wasu daga cikin wanda suke suka ce haba ni ma hana ga sannan na an yi sauri wani ce ani ma haka ba hala ga da kyau ko yanzu ya zamu yi kenan a yau sai muka tashi muka karo raka a guda ana gane da kyau ko muka yi mi ba'adi daga baya bayan da aka zo sallar magriba nace duk wanda suke sallah tare da mu sallar asar dazu an samu matsala su sake sallar nan wannan shine adalci ba sai ka ga mu sake sallah wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam a takaice kenan uwa gobe insha Allah za a ci gaba da daura amma bayan sallar juma'a dan saboda kamin sallar juma'a lokaci baya da yawa sosai ana gane da kyau ko bai wuce mu samu awa biyu to sai daga baya muka shawara da su malam Abdul Majid muka maida shi bayan sallar juma'a kuma ina ba da sallan hudu ba kai ya ɗau caji na in naje wajen hudu ba kuma ga cikin kai nake hudu ban ka gani mai wa za a iya samun matsaloli to kenan sai na ce to a bari an yi hudu ba da mun ƙare ke sallah kai in sai mu zo sai mu zo masallaci a ci gaba da karatu insha Allah kenan wanda suke sallar juma'a nan ba ma sai sun yi ta ba nan za mu dakata kenan sai kuma dangane da littafi duk wanda suke son gobe su samu wannan littafin su rubuta sunan su domin wanda muka yi ɗan hamsin ne muka to ina ganin adadin da wuya ya isa kenan sai in tura in ba da labari in gaya ma mai fotokofi kin ya muna fotokofi shi dan mun yi su ta yanda za ka rike shi ko har an raba littafin yawwa ba ni misalin guda to kuma yanda yanda littafin yake haka yake kenan haka yake kenan za mu sa a yi shi in mun shi in mun samu adadin da ya wuce haka wannan shine kenan akwai bahar shi yake rubuta shi yake rubuta sunaye an dauka ko to dangane da kuma shahada ban san ko muna iya shahada ba dan saboda matsalar da aka samu wajen rubuta suna da ɗari muka ce za a bada to kuma littafin a wajen fotokofin shi kusan saba'in ya kama muna to kuna ga dala talatin suna yin shahada ba su shahada ba su shahada a ƙara to in kuma ana son shahada to ana iya a ƙara ko da dala ashirin ashirin sai mu gani mai yin a tastashin kin sai mu yi mishi magana sai ya rage muna tunda kusan tamanin ke zai ko guda amma in muka in adadi da yawa ne aka haɗa mishi yana iya yi su da sauki wannan shi ne kenan amma wanda suka bada can masallaci wanda sun riga sun bada su bar dala ɗari ɗari su ba shi sun ƙara wani abu ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله أنا أبو مجيد بسم الله أحبابني بيان Thank you.